بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله واعلموا أنه مما ينبغي رعايته بما بيننا بما يتعلق بحياتنا الاجتماعية السعي لنشر الود والتعارف بين المسلمين والمحبة والإخاء وسلامة القلوب بين المسلمين ومن وسائل ذلك تطيب خواطر المنكسرين والضعفاء والمعوزين المضطهدين والمنكوبين بالوسائل المتنوعه فإن الله تبارك وتعالى هكذا شرع الإسلام وهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك وهي من مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق صفة من صفات النبيين والصديقين والصالحين وبه تنال الدرجات وترفع المقامات وتثمر التحاب والتآلف بين المسلمين وضدها يثمر التباغض والتحاسد والتدابر لذا قد حث الله تبارك وتعالى على التخلق بالأخلاق الحسنة وبمكارم الطيبات أو بمكارم الأخلاق في آيات كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال المولى جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحير هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة على التخلق بالخلق الحسن وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين التقوى فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس, الناس الجنة قال التقوى وحسن الخلق فتطيب النفوس المنكسرة وجبر الخواطر آل الابتلاء من أعظم أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين فإذا أدب إسلامي رفيع وخلق عظيم لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة وهو عبادة جليلة بل إن بعض العلماء ذكروه في باب الاعتقاد كما فعل ذلك الشيخ إسماعيل ابن محمد الأصبهاني وقال في كتابه ومن مذهب أهل السنة مع أنه يتكلم عن العقيدة مواساة الضعفاء والشفقة على خلق الله فأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والهدى فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق الطيبة نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يعيننا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم أن يتخلق بالأخلاق الطيبة وأن يتقي الله تبارك وتعالى في جميع أموره صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فعلينا أن نكون من المتقين والمتقي لا يكون متقيا حتى يتخلق بالأخلاق الحسنة كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة من كتاب الله عز وجل وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فلا فلا يكون الإنسان متقيا حتى يكون متخلقا بالأخلاق الطيبة نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإنسانه أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من المتقين الذين يتخلقون بالأخلاق الطيبة وبالآداب الإسلامية الطيبة التي أدبنا الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم نسأل المولى بمنه وكرمه وإنسانه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدبر الكفر وأن يدمر الكفر والكافرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم وفقنا الله تبارك وتعالى بما تحبه وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله مسلمين mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya mu sani cewa yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a kiyaye shi cikin rayuwar mu ta yau da gobe ta zamantakewar mu a gidajenmu a unguwanninmu a garuruwanmu a ƙauyukanmu a ƙasashenmu gaba ɗaya shi ne mai ƙoƙari mu mai da hankalinmu mu yi ta aiki tukuru don mu yada ƙauna tsakaninmu mu yada abin da zai tabbatar da haɗin kai tsakaninmu ba wanda zai watsa mu ba mu yi ƙoƙari mu yi abin da zai kawo mana soyayya ya yada ƙauna da soyayya tsakaninmu da kuma ‘yan uwantaka da kuma lafiyar zukata tsakaninmu kowa ya zamanto yana kaunar kowa kowa ya zamanto yana son kowa kowa zuciyar shi ta samu lafiya daga kyashi ko keta ko bakin cikin wani wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mun kiyaye tsakaninmu kamar jin haushin dan uwanka abokin zaman ka ya bar baka haushi ka sani ta abin da yake tare da shi na jin daɗi na farin ciki na ci gaba na karuwa Allah ne ya bashi ba kokarin shi bane Saraka in kana jin haushi, in kana damuwa, in kana bakin ciki irin rayuwar da yake ciki, to kamar kana cewa Allah bai kamata ya bashi bane. Saboda haka bai kamata ba a same mu cewa muna irin waɗannan abubuwa. Mu sani ba Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama ɗiya da dukiya ba su da amfani sai wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya. To dole ne zuciyarka ta zama to ko batacciya lafiyayya ba ka kyashi ba ka jin haushin kowane musulmi. wannan kuma zai faru ne ta hanyoyi daban-daban daga cikin waɗannan hanyoyi waɗanda za mu yada waɗannan abubuwa tsakaninmu shi ne daɗaɗa kariyar da ta samu waɗansu daga cikinmu mana kariyar zuciya ko kuma wata damuwa ko aka ba mutum sata da masu rauni a cikinmu waɗanda ko shekaru sun ja ko kuma Allah ta'ala ya jarrabe su da wata jarrabawa ta rishin gani ko ta rishin hannuwa ko kamabuwa ko tarishin ji ko wani abu da ya kama da wannan waɗannan da da da musu rayuwarsu a taimaka musu domin sai a rage musu raɗaɗin da suke ji na rabuwa da wasu abubuwa na sashin jikinsu wannan da yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce yau da gobe muna kulawa da su bai kamata ba a ce mun bar irin waɗannan mutane waɗanda Allah ya jarraba da irin wannan rayuwa ko mu ɗan uwansu ko kuma waɗanda bayan wansu ba mu bar su ta yawon gararan ba suna neman abin da za su ci wannan baya daga cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da mu mu bar mutane su ta yawon gararan ba suna bara suna roƙo ba sun kaskanta a tsakanin mu kuma ƴan uwan mu ne da mu da su babu wani bambanci bambanci kawai wannan rayuwar ce da Allah ta'ala ya jarrabe su da ya rasa musu da wani abu daga cikin sasannin jikinsu bai kamata ba ce koyarwa na sallallahu alaihi wasallam ta tausayi ta taimako ta jin kai ta gudunmuwa duk ta kare cikin mu ba mu yin ta ko kadan kawai shagalin gaban mu muka sa gaba to wannan ba daidai bane wannan baya da kyawu ko mutum ya samu wata musiba wata jarrabawa ko an sace mai dukiya ko ta toyi ko ruwa sun zo sun yi gaba da duke shi gaba daya ko abin da ya kama da wannan daga cikin bala'o'i waɗanda Allah subhanahu wataala yakan iya jarraba bayi da su to kamata a ce muna kamawa muna taimakawa kuma kan mu gaji ba gajiya da aikin alheri ba a kosawa da aikin alheri aikin alheri kullum mutum kokari yake ta karawa kullum kokari kake ta kai ta karawa kai ta taimakawa bayan Allah waɗanda suke da tsananin bukata a cikin al'umma kuma mu sani cewa irin wannan aiki yana daga cikin wato siffofi manya-manya halaye manya-manya ɗabi'u na kwarai waɗanda ɗabi'u ne na annabawan Allah amincin Allah ya kare tabbata a gare su da kuma siddiƙai waɗanda suke bin daraja annabawa wanda daga annabawa sai su da kuma salihan mutane na kwarai managartan bayi waɗanda suke bin bayan waɗannan su ma wato duk ɗabi'unsu haka suke suna da halaye masu kyau domin shi hali mai kyawo da shi ne mutum yake samun ƙarin daraja a wurin Allah da shi ne yake ƙara wa mutum ɗaukaka wurin Allah subhanahu wataala hali na ƙwarai kishe shi kuma da shi ne ainihi ko kuma da shi ne ake samun ƙaunar juna da shi kuma ake samun soyayya tsakanin juna ma'ana irin waɗannan ɗabi'u masu kyawu suna haifar da soyayya tsakanin al'umma suna haifar da wato haɗin kai tsakanin al'umma in ba haka ba al'umma kullum za ta yi ta zama warwace kullum za ta yi zama kowa harka gaban shaidami shi amma idan ana haka ana jawo juna ana taimaka ma juna ana runguma juna ana tausaya ma juna sai mu zamanto al'umma guda ɗaya sai mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya abin da ke sanya mana soyayya da ƙauna shine mu zanki ɗaukar taimako muna taimaka ma bayan Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tahadu tahabu ku ba da kyauta sai ku so juna in ana kyauta abubuwa aljuhun mu suna ita suna zuwa ga waɗanda muka bi suna da bukata mabukata ne suna cikin mawuyacin hali wannan zai sa su zanki kaunar mu su zanki soyayya da mu kuma dama Allah ta'ala ya gina wannan addini ne na musulunci dan mu so junan mu ba dan mu ki junan mu ba ba dan mu ta zama ba ruwana da kai ba ruwanka da ni ba Allah ta'ala ya ce mai musulunci mai imani mai duk abin da za mu yi na addinin musulunci dan mu so juna duk abin da zai raba mana kai to ba ya da alheri ko ba addini ya samu mu yi shi ba amma duk abin da addini za yi kuma ya ce mu yi to za ka ga wannan abin kokari yake gaba ya hada mana kai kokari yake ga mun zamanto dunkulalle wuri guda daya ba rikici ba keta ba kiyayya tsakaninmu to wannan shine addinin musulunci irin waɗannan nabiyu abinda suke kawo cikin al'umma kenan amma kishe su kuma rowa da rike abu da hanawa abinda yake kawo yana kawo kiyayya yana kawo hasada yana kawo juya juna baya lokacin da nazo ka bari sai juya ba baya in zace ba cikin ce ni ma ina na gare shi lokacin da nazo ka taimaka mani ko ka taimaka ma iyalina ko ka taimaka ma uwayena ko ka taimaka ma wani bangare na rayuwa ta sai in zace ba cikin ce ai ni ma ba da shi yanzu wake da kaza yanzu wannan zamani da ake ciki ake da kaza ko bayan ya yi wannan magana sai ka ji ya ware wasu kuɗi yana aikata wasu abubuwa daban tare da cewa abin da aka nema ya gudunmuwa ya taimaka da shi ba cewa ka ya ɗauki makudan kuɗi ya bada ba ɗan abin bai kai ya kawo ba amma sai ya koka wannan ba ɗabi'a ba ce ta kwarai ba tana kawo kiyayya tsakaninmu tana kawo hasada tana kawo rashin zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwa ita ta kawo tashi hankali cikin bani isra'ila saboda kowa ya rike abin shi to duk wanda ya diba dama ya diba hagu gaba da baya bai samu ba kawai sai ya daki makami ya tara gidan wani ya gwada mai ce ba ni ko kuma in kashe ka ta zaman lafiya ya dauke daga cikin al'umma saboda haka duk lokacin da al'umma suka zama to marwata masu mako game da bada abin da Allah ya ce su ba bayan Allah to ba su ba zaman lafiya ba su ba kwanciyar hankali in kuna so ku samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki to ku zamanto masu taimako ku zamanto masu kyautatawa ku zamanto masu kyautatawa dangi ku zamanto masu kyautatawa uwaye masu kyautatawa makwabta masu kyautatawa abokai ku yi abuta dan Allah subhanahu wataala ba dan abin duniya ba yau kana ta abuta da mutum ka je gidan shi kullun ka je je gidan ka dirar da wani cikin ku baya da shi kenan sai a dauki kuma ce ma matan ku bar zuwa gidan ma kaga wannan ba abuta ce ta Allah ba abu ta ce kuna ta rayuwa ga banza kuna ba ta lokacin ku ba ku da lada ko da wurin Allah ka so mutum domin Allah saboda yana son Allah saboda yana son ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana son addinin musulunci wannan shine ake cema soyayya da kamna tsakanin al'umma to dan haka da lokacin da al'umma suka zamanto haka to Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe su da wahalar rayuwa matukar dai ba su yin aiki da abinda Allah mai girma da ɗaukaka yake su yi aiki da shi kenan wannan wato halaye na kwarai ladabi ne na addinin musulunci wanda yake madaukaki kuma dabi'a ce mai girma babu wanda yake ɗabi'antuwa da ita sai mutane waɗanda suke ma'abuta wato zukata masu daraja masu girma kuma kakka ɗauka cewa a ba ibada ba ce ibada sai masallaci a shi ma ibada ne domin ta abin da Allah ya ce kai ibada ne kuma ibada ce ma mai girma shi yasa ba magabata waɗanda hatta cikin baban aƙida ma wanda bai shafi wannan ba amma suke faɗin shi saboda mahimmancin shi a cikin rayuwa kamar yadda malam Isma'ilu dan Muhammad al-Asbahani wanda ya kwarari kusan shekara dubu yanzu da wucewa yake cewa yana daga cikin mazhabin ahlus sunna taimaka ma masu rauni da kuma tausayin halittar Allah subhanahu wataala saboda kenan da inda ahlus sunna yake zaka ganshi ya san gaskiya kuma yana tausaya ma halittar Allah subhanahu wataala kuma yana haka ne saboda yana nufin alkhairi da shari'a ga ainihin al'umma saboda haka kenan duk inda kake mai gidanka wanda kake riko da sunnar shi to halaye gare masu kyau bai kamata a same ka ba kana kokarin fadin cewa sunna sunna amma ba ka da kirki ba ka rari ba ka san mutane ba ka san darajar mutane ba kana cin mutuncin mutane kana wulakanta mutane ka rena mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rena kowa hatta kafiri manzo Allah bai rena shi mushriki wanda ba ruwan shi da Allah ta'ala ba ruwan shi da annabi manzo Allah ranguma shi yake saboda mi manzo Allah so yake kowa ya so shiga addinin shi amma kai ka zo kana nuna ɗabi'u mara kyawu ne kake kana koran mutane kana cewa irin ka ba mu da bukatar shi a cikin addinin mu sai ka ba mu wuri ba mu sanka ba mu kaunar kai na mu da kai annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ba mushrikai su zo yahudawa su zo nasarawa su zo su tattauna da shi su tashi ba su karba addinin musuluncin ba manzo Allah bai cewa kar ku ƙara barin su su zo nan gobe bayan suka zo manzo Allah ya ce ku shigo a ƙara tattaunawa su kawo hujjojin shi ma manzo Allah ya kawo hujjoji to ballantana yan wanka musulmi saboda duk lokacin da kaga mutum ya rena mutane yana cin mutuncin mutane bai san darajar su wasu gaida shi yake amsawa zo wurin shi ce menene yana warar su to ba sunna nabi sallallahu alaihi wasallam yake ba domin mai sunna din ba haka yake ba mai sunna din san mutane yake kamna yake nuna musu taimaka musu yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mushriki ba wanda arne ne ba da addini ma ba gaba bai manzo Allah ya ba timaki masu yawa ba tare da ya mai sharadin shiga addini na ba yace ma annabi bari an ce kana kyauta ba ka tsoron kyauta kowace iri mai kake manzo Allah ce kaga tumaki nan na sadaka ne ka kwashe duka tai da su manzo Allah bai ce mai in ka musulunta zan baka amma kaga saboda an kyautata mashi an mai hali na kwarai yana zuwa garin su yace kai mutane ku saurara ba ruwana da ku ba ruwanku da ni suka ce lahiya so domin sabon musulunta ne abin da ya faɗa ba daidai bane ka ce ba ruwanka da mutane ba yace na shiga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mi suka yace suka ce mai saboda mi yace saboda Annabi yana kyauta irin kyautan mutunan da bai tsoron talauci inda ka san karamin yaro ka san karamin yaro in ya samu dala goma bai jin daɗi sai ya rumbuce ta gaba ɗaya sai ya ji ba da ko dala sannan ya ji daɗi sai wannan sai wannan bai canya wannan bai ce a bashi wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam idan kudi suka zo mai haka ke ba wancan ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan sai ya rabe su gaba daya ko sisi ba ya shiga da shi gidan shi to kaga kenan addinin musulunci abin da ya koyar bai koya mana rowa ba bai koya mana mako ba bai koya mana keta da bakin ciki ba abin da ya koya mana shine alheri kana rike da sunna to abin ka kana alheri kana kyauta kana son mutane kana ganin darajar mutane ba ka rena kowa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya rena babba to baya tare da mu duk wanda baya tausaya ma karami shi ba cikin me yake ba to saboda haka dole ne mu zamanto masu tsoron Allah subhanahu wataala mu zamanto masu dabi'u na kwarai mu diba magani cikin alkurani duk inda Allah ta'ala zai bayanin masu tsoron Allah sai Allah ta'ala ya kawo halayensu na kwarai Allah ya ce ku yi sauri ku yi gaugawa zuwa samun gafara daga Allah mahalicinku ku yi gaugawa zuwa ga aljannar da faɗinta kamar sallai da kasai an tarare ta ne ga masu tsoron Allah su wane ne masu tsoron Allah sai Allah ya ce alladine yunfiquna nan bai ma ce masu sallah ba bai ce masu azumi ba bai ce masu aiki haji da umara ba cewa alladine yunfiquna bisarra'i wal dharra'i wadanda suke kashe kudin su suna ciyarwa suna taimako da kudin su a lokacin dadi da lokacin wahala wal kazimin al ghaiba kuma su ne wadanda suke hada hushi idan ba ta masa rai to suna harewa ba su aiki da wannan fushin da aka sanya su a ciki kaga Allah ta'ala ya faɗi ɗabi'u masu kyawu wal afina anil nasi kuma an masa nabi suna yafi mu mutane kaga duk waɗannan ɗabi'u ne masu kyawu wani wuri Allah ta'ala ya ce lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma idanun ruwa na aljanna Allah ta'ala ya ce suna rike abin da Allah ta'ala ya ba su domin mi gabanin su zuwa aljanna a duniya sun kasance mutane ne masu alheri masu kyautatawa masu tausaya ma bayin Allah sun kasance ba su kwana da daddare kaɗan ne suke kwantawa su yi bacci da daddare sannan kuma ƙarshen dare suna zanna su ta roƙon Allah gafara su ta roƙon Allah ya musu gafara zunubansu kuma a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga mai roƙo da wanda aka hana roƙo kaga kenan suna da halaye masu kyawu tare da cewa masu tsoro ne masu tsoron Allah ne amma Allah ta'ala yake siffanta su da ɗabi'u masu kyawu saboda haka ba yadda za a yi ka zaman to mai tsoron Allah sai ka zaman to mai ɗabi'a kuma ɗabi'a ba wai kawai ka fuskar ma mutane fuska ba in kai talaka ne ba ka da kosi sun sake fuska kai ta gaida da mutane amma kana da kuɗi kana da abin taimakawa sai dai a yi ta abin nan a yi ta waye ana ana dariya amma abin aljihunka yana cikin aljihunka ba ka iya taimaka ma kowa gabanka da mutum zai mutu sai dai kai ta tunana yana da dangi dan me ba za su taimaka mashi ba ba za ka taimaka ba kuma kai ka san ba da kowa banda Allah subhanahu wataala cikin mutane ba da wanda zai kama mashi amma kana kallo ya shiga mawuyaci hali ya tagayyara ya galabai ta lalace ba za ka iya taimaka mashi ba ina imani yake babu imani a wannan wuri ba tsoron Allah domin tsoron Allah ka yayi wargi ba da gaskiya kake ba inda da gaskiya kake kana jin tsoron Allah to Allah da kake tsoro shi yace ka taimaka ba sai aka ka kwashe dukiyar ka gaba da ba a gudun mu koya take kama mutum alheri zai ji daɗi mutumin da yazo neman ki ka hamsin wurin ka ka taimaka mai saboda wani aiki da za a ba matar shi ko shi baya da lafiya in ka baya jikka bi kace da Allah ya hakuri me za ma ba zai ji haushi ba saboda ba mamaki ba sai ta kai samu sai inda yake cewa ke Allah ya taimaka na na kuri suke in ka roki jikka bi ka bashi to amma kana kallo sai dai ya wuce kuma kai ka san ba yadda za ya samu wata kila ba wurinka nan ne wuri mafi alherin da yake tunanin zai samu wani abu ko da ya yake to kai ma ka kwali mai ba ka ce ba ka kaga wannan ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kwalitar da mu akan dabi'antuwa da halaye masu kyawu ko manzo Allah ma shi ma haka ya hada su tsakanin tsoron Allah da bi ta hali na kwarai Abu Hurairah yace an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam menene mafi yawan abin da ke kai mutane aljanna manzo Allah yace jin tsoron Allah da kuma hali na kwarai hali na kwarai hali na kwarai sahabbai da haka suke da halaye na kwarai tabi'ai da haka suke da halaye na kwarai dan mu ba za mu yi ba ba za mu zamanto ba ba mutanen kirki wurin Allah sai mun ɗabi'antu da irin ɗabi'un annabi ba sai mun ɗabi'antu da irin ɗabi'un shi sa'an nan za mu samu yaban Allah subhanahu wataala sa'an nan za mu samu kyakkyawan sakamako saboda haka mu zamanto masu alheri mu zamanto masu jinkai mu zamanto masu tausayi mu zamanto masu kama ma ƴan uwanmu a halayen da suke ciki marasa daɗi waɗanda suna neman gudunmuwa mu gwada masa ‘yan uwantaka, mu gwada masa halaye na kwarai. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce misalin masu imani a wurin soyayyarsu da ƙaunarsu kamar misalin jiki guda ɗaya ne. Idan wani bangare ba da lafiya sauran jiki duka sai ya karɓa. To haka duk wani abin ya samu ɗan wanka musulmi ba damuwa kaɗai za ka gwani ba, ka zanki gwadin damuwa kawai. Ah, in ka gwada damuwa to kuma ka tallafa mashi, ka kama mashi, ka kasance tare da shi, ka ba gudunmuwa ka gwada ma Allah subhanahu wataala wannan dan uwana ne kamar dana ne kamar dan uwana na jini yake ina jin zayin abin da ya same shi ka gwada ma Allah ka dauki wani abu ko yaya yake ba sai ka dauki abu mai kwari ba wannan yana daga cikin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana amma galibin mu mun aje ta gefe muna ta abubuwan da muka ga dama Allah subhanahu wataala ya gyara mana halayen mu Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu gaba da ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana daukaka Allah ka kara mana kusanci zuwa gare ka Allah ka kara mana sanka da san annabinka da alqur'ani da dinin musulunci Allah ka hada mu wuri guda da ya Allah Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah ka samu sau junan mu ya Allah mu taimaka mu junan mu ya Allah Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu gaba daya matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da duk wasu mugayen halaye ya Allah Allah ka baida su mutanen kwarai ya Allah mutanen kirki waɗanda za su jagoranci ƙasar nan ta mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana Allah kada ka bar su sai abin da za su cutar mu ya Allah duk abin da za su na cutar mu ya Allah ka hana ka hana su ya Allah ka kame hannayen su ya Allah duk abin da za su yi wanda za ya amfani mu Allah ka bari su ya Allah Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai ya Allah ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke ya Allah ka sani Allah ka kare su daga raga yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kawo karshen duk wani ta'addanci da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah waɗanda suke daure mai gindi ya Allah Allah ka shirya su idan ba su yiwa kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah Allah ka yi musu abin da ya dace da su ya Allah Allah ka karya Yahudawa ya Allah Allah ka tarwatsa taron su ya Allah Allah ka karya musu lagon su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka kwace musu makaman su ya Allah Allah ka sa duk lokacin da za su harba makaman su ki tafiya ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci akan Yahudawa ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan Yahudawa ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka kawo ƙarshen wulakanci da zaluncin da Yahuda suke mai yan uwan musulmi ya Allah Allah ka kawo ƙarshen shi ya Allah Allah ba ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka tada su daga wannan wurin ya Allah Allah ka sa a kare da su ya Allah Allah kai mai jin roƙo ne ya ya Allah Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu kan gyara halayen mu ya Allah Allah ka shayi mana wayin mu ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi ka so shi ya Allah Allah ka biya mai bukatun shi ya Allah duk wanda yake cikin matsala Allah ka hida shi daga cikin Allah sai ya tsaye da sallah